من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان يا أحباب رسول الله يا أيتها الوجوه النيرة الطيبة أحييكم خير تهية على هذه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa musulmi gashi Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da hore wasa da yaje wasa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba zama don karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa da fatan ba a manta ba muna nan a cikin suratul baqara wanda jiya cikin yardar Allah mun karanta ayoyi uku waɗanda suke magana akan waɗanda ba su imani da Allah ba ta hanyar munafurci ko kuma ayoyi akan munafukai ba kuma ta ba ko wato inda Allah ya kira sai ce minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una aw ma yakhda'una illa anfusahum ma shurun dalili fi qulubihim marad fazadahum Allah marada ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو بما كانوا يكذبون mun yi bayani akan wannan bai ma kanu ya kazzibuna saboda ƙaryata wadda suke wa manzannin Allah bai ma kanu ya kazzibuna saboda ƙarya da suke kafin yi imani alhalin ba su yi ba yana fata an gane to daga nan sai Allah madaukakin sarki ce mina ne malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون to al'ada ta wanda bai yi imani ba ko wanda Allah ya janye al'amarin imani a cikin zuciyarsa ko ya cire hasken imani a zuciyarsa a kowane lokaci a kowane zamani a kowane gari a kowace ƙasa kuma haka abin yake kar ka ɗauka da wani ake ban da wani nan ana magana akan waɗanda abin ya faru da su lokacin annabi a garin madina to amma kuma fa ya haɗe hadda kowa ya haɗe da ni ya haɗe da kai in ba ka yi hali na kirki ba idan ka yi hali irin na waɗannan ya haɗa da kai in ka yi hali irin nasu waɗannan munafukan duk da kai a in mutum ya halin mutanen kirki kuma yana ciki kun gane yadda abin yake wato daga cikin al'adunsu za su yi mummuna aiki ina ce mummuna da sai su ce kyakkyawa ne shi Allah ya ce وإذا قيل لهم يعد أكثر مسو أي هؤلاء المنافقين قوات أنهم منافقين لا تفسدوا في الأرض كرفي برناء بنك أساء بالكفر وتعويق عن الإيمان ذكاهر في دهان متاني إيمان إلى النبي التعويق من عوق يعوق تعويقا ما أنت عوقه يا هنش يعوقه ينا هنش تعويق هناوا وتصنع هنا متاني إيمان إلى النبي محمد قالوا إن أكل يسافك إيمانا ko kar ku yi barna a ban kasa da irin waɗannan ayyuka kalu sun ce inna ma nahnu muslimun ai mu masu kan aiki ne gyara muke ba wai barna muke ba duk abin da muke yi kokarin ki a daidaita tsakanin magabata da kuma yara a daidaita tsakanin mutanen birni da na ƙauye don a zauna lafiya a zauna a gaura tsakanin maza da mata wannan shine abin da ke inna ma nahnu muslimun wa laysa ma nahnu bihi bi fasadin abin da muke yi ba barna ba ne a ganin su a shagiya duk bai zama laifi ba a yi sata a gurinsu bai zama laifi ba a yi kisan kai a gurinsu bai zama laifi ba a ci amana bai zama laifi ba a ci riba bai zama laifi ba an san ci riba ko a sayi kaya da kuɗi kaɗan a rantsi da yawa ka sayi shi ko kuma a dindinkawa mutane kuɗi an ba su baki shi riba ko ba ka bane ko a gurinsu da wannan ba laifi ba ne idan an yi aure a kiwa matar yadda ya kamata a bakinta duk a gurin su wannan ba laifi bane ko su a gurin su daidai ne yara a basu kawai sasabai ba tarbiyya duk wannan daidai ne amma menene laifi idza dhukira Allah wahdahu ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati wa idza dhukira alladina min dunihi idza hum yastawshirun idan aka ambaci Allah shi kadai a bauta masa wa idza dhukira Allah wahdahu isma bi qulubil ladina la yu'minuna bil akhirati abin da yake laifi a gurin su a ce Allah ya ce annabi ya ce a ce a tsaya ga alqur'ani a tsaya da sunnar manzo Allah to yanzu ka fara jin suna iri iri a ce wahabiyawa ne ko kuma a ce a'a mutanen abin nan izala ne to to in an ce wahabiyawa daga wa ake same su wannan suna Muhammad ibn al-Wahhab in an ce izala daga ni daga jama'atu izalatil bid'a wa iqamatus sunna min azala yuzilu izalatan azala ya gusar yuzilu yana gusarwa izalatan gusarwa azil gusar wane ne zai gusar da banna cikin mu izalatul bid'a wa iqamatu sunna busar da bid'a da tsare sunnar annabi wanda suna yi wato a rasa muku wannan sunan a rasa muku wannan sunan saboda ni saboda kun ce abota Allah shi kadai kada hada shi da kowa wato kada a yi shirka kada a nemi ceto gurin wani mai ba da ceton shi ne waye amma ban sani ba ko ni ne na kirkiro wannan Allah bai faɗa ba Allah rahmatu sun alƙur'an kullullahi shafa'atu قل لله الشفاعة جميعا wato fa jami'a ma gaba ɗaya ce wani ga ya musu lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne gaba ɗaya ka tokan sai waɗanda Allah ya toge zai ba kamar yadda annabi ya ce Usman ibn Affan dangin uwa sai ya ce mutum dubu saba'in dangin uba sai ya ce mutum dubu saba'in to duba cikin ibn Majah duk da malamai suna magana akan hadisin amma hadisin ma duk yana tana kawo hujja da shi dangin uwa sai ya ce mutum nawa dangin uba sai ya ci mutum nawa wane ne wannan Usman ibn Affan irin waɗannan waɗanda Allah ya toge sai shi kuma annabin kansa wanda yake uqitu khamsan lam yutuhunna ahadun min al-anbiya qabli an bani abubuwa guda biyar wanda ba a baiwa wani daga cikin annaba da suka wuce kafin ni ba ba ba su ba daga cikin abubuwa guda biyar ina annabi ce nusurtu bi rawbi masirata shari an bani baiwa kafirai tsoro gurgurun tafiya wata guda wa uhillat liya ganaim an halatta mun ganima in na yaki ko nawa na samu in ci wa ju'ilat liya al-ard kulluha liya li ummati masjidan wa tuhura an sanya mun kasa duk inda ta sallah ta kama ni kasar ta zama tsarki ta zama masallaci wa bu'istu ila an-nasi kaffa an aiko ni zuwa ga duniya gabaki daya da fari da baki da na kudu na arewa da gajere da dogo an aiko annabi sai manzo Allah ce wa waqitu shafa'a kuma an bani ceto guda nawa yace ba ba wani bambashi ba ke na shekar nawa ne ne to idan zama ce karka ne muke to a gurin wani sai zama fada to masu irin wannan aiki in kace musu kar ku ce wani zai cece mu wani ma zai cece mu wani ma mai cece mu ne wato duk a gurin su in kace kafi to ya zama tashin hankali ya zama mi duk waɗannan hujjojin Allah ne ya faɗi wannan ayar annabi ne ya faɗi wannan hadisi amma sai a gurin su idza zikira inda zan ce wani zai ce to zan matsalewa shehu abubakar gumi ya sai na aljanna na ce a ya fara ganewa ya fara ganewa ko abubakar gumi wallahi ba zai ceto ba kaga hannaran shehu usman ma ba zai ceto ba kuma babana ba zai ceto ba ko zai tunda Allah ce qul lillahi shaba'atu kuma ga Allah ce wanda yake son ceto a gurin Allah ce Allahumma shafi Muhammadan fiyya Allah ka bai wa annabi Muhammad cetona to akan wannan idan mun faɗa mun ce karka nemi ceto a gurin wani ya zama tashin hankali jama'a me muka yi na laifi a nan gurin in mun ce ku gyara kar ku faɗo shi su gyara suke yi to ai abin su ya faɗin kai ba a tsangwamar kowa ba a zagin kowa ba a cin mutuncin kowa wannan shine zagi shine tsangwama shine cin mutunci wannan da muke faɗa kada kada ne muke so gurin wani shine Allah ya ce wa idza qila lahum la tusidu fil ardi idan kace mu kar ku yi barna a ban ƙasa bil kufr da kafirci wa tawitan al iman da hana mutane yin iman qalu fa inna ma nahnu muslihun lalle mu masu kyakkyawan aiki da gyara muke wa laysa ma nahnu fihi bi fasad amda muke ba kana wa ne qala Allah ta'ala radallahu ya Allah ya musu amsa ce ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
Allah ya ce ala ku saurara innahu lalle masu irin wannan aikin humul mufsiduna sune masu bana walakin la yashuruna sai dai ba sani ba zalika da hakan sha'ura wato ba su ba su sani ba ilmance sannan kuma ba sa ji a jikin su ku lura da wani abu guda wato qur'ani da hikima ce walakin la yashuruna sai dai ba sani ba sani kawai na na ilimi ba hadda biki akwai abin da yake za ka san shi yanzu misali ka riga ka san ka je kasuwa ka sai kaya ka ji na tsada ka sayo shi da tsada gobe za ka koma ka sayo ka san me kenan wato zuciyarka tana jini iliminka ya ilimanta cewa ka san kayan yana da ni jikinka yana maka kyarkyari saboda ni shi'ur kenan kun gane ma'anar shi'ur wato shi'ur ba sani bane kawai na na zuci a sani ne da ƙari jikinka ya sani zuciyarka ta sani wato tunaninka ma ya sani to anan su wato Allah ce barna suke ba su fahimci wannan ba jikinsu baya ji hankalinsu bai gane tunaninsu ma bai kawo kai ba walakin la yashuruna har ma Allah ya ce وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون to Allah ya ce wai za qila lahum hakanan idan aka ce musu aminu kama amana nasu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani wato suka yarda da ana mutane nasu anan sabon annabi kalmar nasu tana zuwa da ma'anoni da yawa wato annasu mutane gaba ɗaya babba da babba da babba da ƙarami na gaba da na yamma na kudu da na arewa fari da baki amma a wannan annasu sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam sabon annabi ake nufi wani gurin an ce nasu sai a nuna mutum daya Allah Allah yana ga matan cikin surta Ali Imran allazina qala lahum an-nas الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا Allah ya ce allazina qala lahum an-nas wadannan da wani mutum ya ce musu annas mutum da ne ko mutumin da wani mutum daga ni nawa kasar Yaman yace musu inna an-nas qad jama'u lakum fakhshahu na ji wata makka mutane wato anan kuma annasa nabi shi kuma kafiran makka sun yi zangami kaga nasu ta ba ta bada ma'anoni da yawa ina fatan kai inna nasa tarjama ulakum baksahu mutane sun tattaru wato za su zo su ku ji tsoron su Allah ta baza da hum imana sai a wannan magana ce an taru a kai su a fukarfin su sai ya kara musu imani har ma ya kara musu وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya isar mana wa ni'mal wakil ma da la da wakili wanda shine Allah mai tsayawa kan al'amarin mu tun da ya tsaya mana kenan ba wanda ya farko mu tun da Allah ya tsaya mana ina fata an gane to shine anan Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas in aka ce musu ku yi imani kamar yadda sabon annabi suka yi imani qalu sai ce anu'minu kama amana subha'u shin zama ma imani kamar yadda waɗannan wawaye jahilai suka yi imani wanda ba san kawai ba أي لا نفع كفيلهم وذامي كما يدسكيبا قال تعالى ردا عليهم سي الله يباس عن فاكي ألا تصورنا إنهم هم السواسون موقتا ولكن لا يعلمون كيف يبدنكما لا يعلمون ما الفرق بين لا يشعرون ولا يعلمون العلم مع معرفة الشيء حقيقة ومعرفة أهواله abin da ake nufi walakin la ya'lamu ba san yadda hakika na zai ba wanda yayi bai yi imani irin na sabon manzon Allah nan ba akwai abubuwa da ke gaba a nan gaba nan gidan duniya zai masa wahala ko da yana da kuɗi yana da sarauta yana jin daɗi yana da mata yana da 'ya'ya yana da dukiya yana da abin da zai ci to duniya za ta masa wahala ko da bata masa wahala ba zai ji ba ta da daɗi zai rayu cikin wahala wannan hali ne ko ba hali ba ba san wannan ba bayan wannan idan sun koma ga ran tashi kiyama akwai sakamako wanda bai yake kyawun aiki ba za a za a bashi littafin sa a hannun hagu wanda ya aiki na kwarai za a bashi littafin sa ko kuma sahabbai za a ba su littafin sa ina sannan sahabban nan za a ce su tafi gidan aljanna su kuma fa hali ne ko ba hali bane bayan hali shi yasa Allah ce walakin la ya'lamu yasa ba sani ba wa hadha huwa al-farq bayna al-ilm wal ma'rifa idza kunta ta'lamu shay'an أنت تعلمه ذاتا وتعلمه كذلك علما وأحواله إذا كسن أبو كاسن ذاتا كاسن هالا ينسى أما إذا عرفت شيئا أو إذا كنت تعرف شيئا تعرف ذاته ولا تعرف أحواله لذلك إذا كنت تعرف إنسانا كاسا وانا مسوء هل تعرف فلانا إيه نعم أعرفه وذاك تعلمه بقى ina fatan gan ana arihu ba za ka shirya ba ba za ka shirya lamu ba don baka san abin da ke zuciyarsa ba baka san halinsa ba ina fatan gan wanda ya san halin shi ne wane ne shi ne Allah ya ce walakin la ya alamu na sai dai ba sani da ma da kuna ji na ɗali walakin la ya alamu na sai dai ba sani ba sai kuma Allah ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا na'am وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون to har yanzu daga cikin halayensu su munafikai Allah ya ce wa idza qila lahum wa idza laqul ladina amanu yayin da suka haɗu da waɗanda suka yi imani ay laqayu wato nan ijtama'atul waw wal ya fi kalimatin wahida ijtama'atul waw wal ya fi kalimatin wahida wa kanat al wa kanat al ula aw wa kanat ihdahuma sakina wal ukhra mutaharrika فالقاعدة الصرفية تمنع من أن نترك الياء والواو في كلمة واحدة بهذه الصيغة يعني ƙa'ida sarfiya tana hana mu zan bar da waw da ya a kalmar let ayu gobe sa ta wari ba ga waw yu da damma ga waw kuma da tsauri a a to me za mu yi? sai mu da ita ma ya din daya a waw din ita ma ta zama ya eh sai mu zama ya ya ta zama biyu let ayu kenan to ma bar ya din guda biyu sai mu shirye ɗaya saboda tuna ya saki ne ni wa idza laqul ladina amanu yayin da suka haɗu da waɗanda suka yi imani qalu sai ce amanna mun yi imani mu ma kamar yadda ku kuka yi ai muna tare da kodan imani da annabi Muhammadu duk maganganun da ake in kun gama da kowa ne kar ku damu muna nan tare da ku akwai har yanzu a cikin mutane masu yin wannan amma Allah shi wa idza khalu ila shayatin yayin da suka juya ai an barin waɗannan shaytanu nasu ko abokai nasu ko kuma abokan shawararsu na munafukai wa rajawu sai kuma ila shayatin zuwa ga waɗancan manya-manyan gumakan hum awa man ya arifin haka shine wanda ya san gaskiya ya san ta zakance wa ya tamarradu an hukuma yana kauce mata sai shi ya arifin haka bi shi ya alamu haka ba dan ya san ta zai bi ta wanda ko allazi ya alamu haka la budda an yatabi'a walakin allazi ya arifu ya taraku aw ya ghafala an sai dai wanda ya san ta sani irin na mariba zai ya kauda kai Allah ya shi wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un sai ayin wanda ma izgili muke yi musu da muka ce mu tare da su nan ba tare da musu muke zamowa ta hakika ba Allah ya ce haka ne to inna ma nahnu mustazi'una bi izharil iman da bayyana wannan imani ba izgili suka ce suke yi ba to Allah zai musa khair izgili insha Allah ya ce الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون wannan izgili da suka ce suna yi Allah ce Allah ya sabi'u bihim lalle Allah zai musta kai ya irin tazgi wa yamudduhum zai kale su wato yin rayuwa su fi qubran yace ya muddu nan dalibai shi mana so ku lura da wannan kalmar kullum a larabci in kaji an ce ya muddu ko madda ya muddu to babu kyau babu alheri yawa ya mudduhum ya kale su yana fata an gane ko wa yamudduhum fi qubranihim sabanin in an ce a madda in an ce a madda kuma an masa ni'ima a madda kun jan'anin wa banina wa jannatin amaddahum bi sai ce amadda yumiddu kenan ina fata an gane wato kullun ka ka amadda wa amdadnahum bi fakihatin wa lahamin mimma yashtahun ina fata an gane kullun wannan kalma inda ya zama madda ne wato a- in aka ce madda ya muddu to babu kyau kamar yace wa yamudduhum fi tubyanihim yamahun wa namudduhum min al'azab kaji daga madda ne wa namudduhum min al'azab madda to daga da madda amma in aka ce a madda to ni mati sai Allah ya ce wa yamudduhum fi tubyanihim ko wato ya kale su cikin shishigin su ya mahona suna ta kai kawo san ina ne gaskiyar take ba Allah ya musa kira irin ta masu izgili ne ce ijabi gaskiya za'ihi mai fatan ta musu da wannan izgili da suke wa yamudduhum ayyuhum ya jinkirta musu fi tubyanihim cikin wannan shishigin nasu fajawazahum al-hadd bil kufri da sun tsallake iyaka da kafirci ya ya mahuna suna ta kai kawo ba san ina gaskiya take walanta na su kama sai Allah ya faɗi wata suba ta sa da zurci
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا
Allah ya ce ulaika allazina ishtaraw dalalata wadannan sune wadanda suka sai bata bil huda da shiriya wato sun ba da shiriya sun karbi bata sun ba da imani sun karbi kafirci sun ba da sun ba da gaskiya sun karbi ƙarya sun ba da wato abin da yake mai kyau sun karbi mara kyau Allah ya ce ulaika allazina ishtaraw dalalata ai istabdaluha wa ma rabihat tijaratu wannan kasuwanci nasu bai yi ba ban ji Allah ay ma rabu ya bal khasiru li limasirihim ila an-nar al-mu'abbada alayh sun ya sara dan za su ga wuta da za ta dawama gare su har abada wa ma kanu muhtadina ba zama masu hiriwa ba fi ma fa alushin abin da suke aikatawa har ma Allah ya bada misalin su cewa مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Allah ya ce misalin su ay sifatuhum fi nifaqihim wato yadda sifar take wajen munafircin su da kin gaskiyar su da kaucewa gaskiyar ko da za a yi misali ba sa ganewa Allah ta kama salin da zuwa saukar narar kaman wannan da ya kunna wuta ne ko ya hura ta fi zulmati a cikin wani duhu falamma aba ma hawlahu yayin da wuta ta haska gefansa ai anarat fa absara ya gani wasa da fa ya dan jidi wa amana bima yakhaf mimma yakhaf ya ya aminta daga abin da yake jin tsoro a cikin duhu daga babu komai zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken ba zafin babu tsumin babu kuma hasken ai annurul maqsud bil inqiyad wajen haske na jawuwa zuwa ga gaskiya wajen biyayya ga Allah ake nufi fa baqaw fi zulmatin wa khawf suka zauna a cikin duhu da tsoro wa bardin da sanyi wa lan yaqul bi bawihim sai yake abin nan sai yake a bi nurihim saboda ba'u yana da haske yace kai la zunna sai buka ma ya sama nuran dan kada zaci wato akwai ragowar nur din dan ba'u ya fi haske ya fi nur kullun an ce abin sai Allah ta ce yace zahaba Allah bi nurihi ya tafiyar da hasken kwata kwata da ba'u da nur din da babu ba ragowar ko guda daya malam yace an-nur ablagu min ablagu ko ko kuma abawu ablagu min an-nur wato haske ya fi nur kai karshe فإن الغرض إذهاب النور عنهم بالكلية من فاشي نتفيد حسن جباتا وجمع وجمع الضمير مراءة لمعنى الذي وتركه wato ya bar abin nan ya ce allazi saboda ma'anar saboda ma'anar take kowa za mu bayani Allah ce wa tarakahum fi dhulumati ya bar su a cikin duhu la yusiruna ba sa gani ma hawlahum abin da yake gefen su mutahayyirina ala tariqi kharij an tariqi khariji sun rude ba su gane ina hanya take ba sun tsorata suna firgice wa kazalika haula amanu bi zahar kalmatul iman haka nan waɗannan sun ce sun yi imani suka bayyana kalma ta imani alhalin ba su yi imanin ba fa idza matu za'ahum al-khawf wal azab yayin da suka mutu tsoro da azaba za ta zo musu ko ina a shahida cikin wannan aya sai ce masaluhum yace ka masalil ladhi masaluhum jam'i sai ce kuma ka masalil ladhi yana ba ta an gane to ashe allazi tana cikin wato a gurin ilimin malaman usulul fiqh da malaman qur'ani da malaman qur'ani wa lokacin takan zo da ma'anar mufrad amma da yawa take nunawa da yawa take nunawa can a cikin suratul tauba da ya koro abin nan sufa irin ta munafikai wato abin nan yana bayani akan halin irin na munafikai sai yana cewa wato su wato ya'muruna bil munkari وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله ونسيهم
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نعم نسوا الله ونسيهم إن المنافقين إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين والمنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها مهم.
هي حسبهم ولعنهم الله مهم. ولا لهم عذاب مقيم كالذين كالذين كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا نعم وأكثر أموالا صلاتهم ba ku yi nan gurin فاستمتعوا بصلاتهم فاستمتعتم بصلاتكم Hmm.
كما استمتع الذين من قبلهم به وخذت من قبلكم الذين من قبلكم وخذ وخذ وخذتم وخذتم كالذي خاضوا kaga wannan nake so dan maimaita wa kuntum وخذتم كالذي خاضوا dan maimaita so biyu su وخذتم كالذي خاضوا
wa kuntum kallazi wa kuntum kallazi khabu kali fasamta'atu bi khalatikum kama samta alladhina min qablikum haka ro bi khalatihim sai ce wa kuntum kana kaje da aya take فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم هيك وخذتم كوكا كوكا كودا يوا كالذي فيك كمان وانا خاضوا أشياء الذين آية كالذين خاضوني هنا فاتن كون غاني مثلهم كمثل الذين ني هنا فاتن كون غاني الله يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كما وانا ده هو وتا في ظلمات فلما أضاءت ما حوله يا إلا وتتا حتى تفيتي أضاءت ما حوله هو ده يأتي الذي هنا فاتن غاني يسا سيأكش من حوله wato sai Allah kuma ce zahaba Allah bi nuri da anu aka da yawa ne haulahu ai haulahum ne yayin da ta abin nan ta tafi daga gefen su zahaba Allah bi nuri kuma tarakahum fi dhulumati la yusirun sai kuma Allah ya ce sifar su har yanzu Allah ya ce sun man bakun wato su kurame ne an alhaqi barin gaskiya fa la yasma'unahu sama'u qabulin qabulin ba sama'u qabulin ba sama sama سماع قبول سماع قبول wato sauraro irin na karɓa ba sa ji abokum sannan bai baye ne ai khursun anil haqi ba sa iya faɗin gaskiya wala yaquluna hu umyun sannan makafi ne an tariqil huda ba sa iya bin hanya ta jiriya wala yarawnahu fa hum la yarji'una ba sa dawowa daga hanyar su tabbatan nan su dawo zuwa ga gaskiya ba sa yin haka nan sai Allah ta harin su dai ga wani ƙarin misalin su nan أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Allah ce har yanzu yayi au kuma mas'au masaluhum misalan su ka sai ya zama kamar wani girgije ne au sahabin girgije ka sa matsarin kamar wanda suka yi abin nan girgije mai ruwa wasuluhu wasiyubul ruwa mai zubowa daga saman saba yasubu ayyazul kamar ruwa da yake saukowa min sama'i daga sama li'annahu fi sama'i domin a sama ke duk abin da ke sama da kai sama ake kiransa fihi a cikin sa wannan hadarin da gajimaran akwai zulmatun akwai duhu matakasiba duhu mai mai baki sosai wara'adun sannan akwai tsawa wa barqun akwai walqiya narun takhruju min as-sahab wutar da take fitowa daga cikin girajilai in an yi tsawa inda ihtikatihi ba'dahu bi ba'd yayin da girgije ya hadu sashi da sashi wanda yake da ilimin science zai gane wannan kawai ikon Allah ne yayin da girgije yanzu abinda malamai suka wada wai sashin sa da shashi ya hadu sai wuta ta mu kamar dutse da dutse ya hadu da dutse kenan ko to amma waɗanda yake da wanda suke da ilimin science sun san gajimare ba dutse bane ko dutse ne da ka hau ka ji inda yake sai gaji kawai kamar hayaki ne to mina ne yake haɗuwa sashi da sashi ikon Allah ne ina fatan ka gane Qur'ani yana jan hankali na da kai ka gane irin waɗannan abubuwan wato yayin da du abin nan gajimaren da gajimaren ya hadda juna wato sun hadda juna to sai sai kuma abin nan ya dinga fitowa wato wata wuta ta dinga fita ne malam yace in suka ga irin wannan haske da irin tsawar da suke ji daga cikin gidajirai ya ji alona asabi'ahum as-sayy sai su dinga sanya hannayensu wato a cikin abin nan a kunnan su ya ji alona asabi'ahum su dinga sanya yatsun su asabi gaba daya wannan in ji malaman balaga wato majazi ne majazi ne majazi ne lugawi wato utilqa al-kullu wa urida al-juz'a wato an faɗi gaba ɗaya alhalin wani ɗan ɓangare kaɗan ake nufi aka ce za a luna sabi wai zai san yatsa kunna gaba ɗaya dubu wannan ita ce yatsa ko haka ko haka aƙalla wannan ita ce ƙarama ko za ta shiga kunne gaba ɗaya ko ina suke sawa kenan dan kan maimakon ce za a luna anamilahum suna sanya kan yatsunsu a fi azanihim a cikin kunnansu sai ke ja nuna sabi'a irin wannan a cikin alqur'ani wato yana nan da yawan gaske a faɗi dan wani abu kaɗan amma kuma da yawa ake faɗi ko kuma a faɗi da yawa alhalin kaɗan ake nufi Allah ya ce ya ja nuna sabi'a fi azani su dora sanya wato yatsunsu a cikin kunnuwansu ai anamilahu kan yatsunsu fi azani a cikin kunnuwansu min as saboda tsawon nan da suka ji waya sahatu sharida li Allah ya sama wa dan karfi hazara al mautu dan tsoron mutuwa khawfa sama'i dan tsoron sauraron sa kazalika haula idza nazala al qur'an wa fi dhikr al kufri haka nan wadannan idan qur'an ya sauka aka yi magana da ta ambaci kafirci al mushtabih bi zulumat wanda ya kama da duhun nan da suke ciki wal wa'id alaihi al mushtabih bi rabb wa'azin da yake cikin alqur'ani wanda ya kama da tsawa da take fitowa daga cikin jajjamare wani hujjahil bayyana almustaba bil barqi hujjoji waɗanda suke bayyana ƙarya da gaskiya wanda suke kama da walƙiya ya su dona azana hun sai su dinga toshe kansu wato ma'una ho haka ne ko milu na ila milu ila iman wato wasu karkata zuwa imani wa tarki dini kamar addini wa hum ko wa huwa indahum mautu su wa'azin da sauraron wa'azin ko da shi mutuwa ne a gurin Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin lalle shi Allah ya kewaye duk halin da kafirin suke ci ilman wa qudratan wa quwwa da ilmin sa da kaddararsa da kuma kallon bara ya hutu na ba sa tsere masa duk abin da suka yi anan ne da kai da mai sauraro na idan ya zo da wanda zai sauraro na zai saurari nan gaba ni kokarin kiyayewa mu tsaya mu dage mu koma ga Allah duk abin da aka ce daga Allah yake mu bi kada wani wato dugo na tunanin wato rashin gaskiyar ko dacewar alkurani shiga zuciyarsa in dai ba irin abin da yake fadawa mutane ba kun san yana fadawa wani lokacin sai ka ji kawai tunanin ka ya tafi wani guri wanda bai ji suratul ikhlas ba ne zai ji sai ka dinga tunanin waya aka halitta Allah ne ya za a ce ba shi da farko kuma ya za a ce bayan an mutu a tashi kuma ya za a ce wai akwai mala'iku ma da ba a ganin su duk waɗannan zukatan suna zuwa ko wani lokacin to yayin da ka ji wannan abin da za ka ce mina ne dukkan jike na kowa rike da sami za mu ce amantu billahi abin da za ka faɗa ke amantu billahi wannan wannan ya faru da sabon annabi suka ce ya rasulullah inna najidu fi anfusina ma ma law tafawwahana bihi uqima alaina alhad mukan samu tunani a zuciyarmu inda za mu furta mu faɗa abin da muke ji a cikin zuciyarmu din nan haddi za a tsayar mana sai annabi ta wanda bai zaune ce amantu billahi manzo Allah ce wa hada sarihul iman wannan ma shine ainihin imanin ka ji wani lokacin kana kai barna ko wani biyo ta rana kawai shi bar zai je dumbu ya shagiya kawai ita ba tsawai na tashi wannan zuciya tana karanta wannan ko babu ko bari zai sace dukiyar wani ko ina ma wani ya mutu shi kuma in ya mutu ya zama ba kowa ya fashe dukiyarsa ina ba san da ana samun irin wannan ko kana jin wannan sai ka ce ni amantu billahi ko ina ma zai samu wanki ya ta'i ta wani guri kawai abin nan ya rufe ta kun gane ko to duka irin wannan in mutum ko kuma na zan samu wani a cikin lungu inda ba kowa ya murkushe ni su ma mata suna irin wannan ko ba sa yi to duka su gabaci da irin wannan an kaji sai ka ce ni amantu billah dan sahabbai suka ce ma law tafawwahana bihi uqima alaina alhadd inda za mu faɗi wannan abu sai a tsayar mana da haddi akan wannan malamai suka ce duk abin da yake tunani ne ya faɗa wa ɗan adam in dai baka aikata ba ka faɗa ba to Allah zai yafi kamar yadda hadisin annabi yace inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam Allah ya yafi wa al'ummata abin da ranta ya suranta mata bi ko mara shi mutukar ba ta aikata ba kuma ba ta faɗa ba amma wani ce kai wallahi ainihin sai dai Allah ya yafi mu ai kullun kawai wato zuciyata ba ta tuna mu abu mai kyau sai ya dinga gaya maka kuma abu to wannan wawa ne wanda ya faɗa kamar ya aikata ne dan annabi ce malam ya amalan ya ya amal au ya takallam mutakar bai aikata ba kuma bai faɗa ba kar ta faɗa kar kuma ka aikata abinda ake so rike na Allah ya yafe ina fatan kun gane a irin wannan a ƙarƙashin wannan malamai suka ce annabi Yusuf ba shi da laifi inda Allah ya ce wa laqad hamma bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi wato lokacin da annabi su alaihi salam yan wansa suka dauke shi wato suka tafi da shi daji suka jefa shi a rijiya dama uban sai yana jin tsoro kuma ya bunsu yana jin tsoro annabin Allah kuma su ma duka ƴaƴan annabawan Allah su ma an ce dukan su annaba ne ko da ba manzanni ba to wannan jefa cikin rijiyar suka yi Allah ya sanar da annabi wato yaquba alaihi salatu wassalam cewa dan ka ba mutuwa yayi ba ba mutuwa yayi ba bayan bai mutu ba kuma Allah zai dawo maka da shi shi annabin Allah ya sani sai dai yana ta kuka idanun sai jajir har ma yake ce baya gani daga baya shi inda annabi Yusuf ya samu kansa Allah ya masa tabo shi ya samu girma da ɗaukaka da daraja har ya zama minista na na finance yana fata an gane ko to kafin ya zama ministan finance din ita matar gidan da ya girma a gidanta an ce can duniya gaba ɗaya raba shi biyu rabi yana gurin annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya zama zarto saurayi ita kuma matar babban mutum ta ci ta sha tana buƙatar ɗa namiji zarto kamar wannan annabi na Allah ga shi kuma yaro mai kuruciya ne to ta gan shi tana sha'awa yau ta yi wannan irin na sha'awa bai kula ta ba gobe ta yi irin wancan dan dan kware babu ruwansa dan annabawan Allah ne shi ma annabawan Allah ne ko manzo Allah ne sai wannan bai kula ba sai wannan bai kula shi kawai harka sai yake sai ranar da wato sai sai ado sai tsawa ta goge duk inda za ta iya gogewa ta kuma kulle inda za ta iya kulle a cikin gidan ta ce masa haita laka na shiga dan ka yau yusu kare ce ma'azalla Allah tsare ni kika shiga da ni ma'azalla Allah tsare ni ka ji dan kwarai ke ta ce innahu rabbi ahsana maswaya wannan hu mai gida na ne ya tabbata ya zauna da ni a gidan nan ya ciyar da ni ya shayar da ni ya mun alheri yanzu kuma kike kishi da wani abu ne wannan bai yi ba yana jin haka sai ya yi kokarin sai ta yi kokarin fada masa ka san yadda mata suke ta yi kokarin fada masa shi ma zuciya ta kira wani abu ya fada shi ne Allah ta walaqad hammad bihi wa hammad biha ta yi niyyar ta fada masa shi ma ya niyyar ya fada masa laula an ra'a burhana rabbi to a wannan niyyar da annabi yayi ta zuci din nan tunda bai fada ba laula an ra'a burhana rabbi yana da laifi a gurin Allah wannan babu laifi tunda bai fada ba ina fata an kun gane darasin hamma biha wa laqad hammad bihi wa hamma biha ta yi niyyar ya ta fada masa shi ma ya niyyar laula an ra'a burhan rabbi wa laqad hammad bihi wa hamma laula an ra'a burhan rabbi wato kazalika linasrifa anhu su'a a shi fada mummuna abu ne dan mu juyar masa da alfasha da miyagun ayyuka da kansa malamai in ka da Muhammad al-Amin Shinkiti a karkashin wannan ayar yake cewa duk abin da ran mutum ya suranta mummuna in bai aikata ba Allah ya yafe masa shahidin da ya sama ko wannan wannan kisa kenan ina fatan kuna ganewa ni fa ina kan abin da nake faɗa nan kuna ji ina yi kuna cin da vino kuna raba da vino ba ku gane karatu muke yi so muke kuma ku zama malama abun ba shafi faɗi bane karatu irin na yadda ake da kun san akwai karatun shafi faɗi an an rike ma an ba rike ba dai azumi ne mun taru mu karatun Qur'ani mun fassara ko an fahimta ko ba fahimta mun tafi so muke ku rike kanku wannan aiki yanzu dan kwarai idan wani idan wani kana tare da wani mutum kai mutum na kwarai ne in matar wani ta ne muka yi lalata za ka yi za ka sunarwa annabawan Allah annabi Yusuf alaihi salatu wasalam za ka bi karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ba alqur'ani ita mata in ta kwarai ta za ka yi don wannan kisar da aka bari ita zargi ne akan matar aziz ko ba abin zargi bane dama duk kisar da ta zo cikin alqur'ani ta zargi to karka yi abin da ya zama wani alheri kuma kai annabi yusuf ya aiki na alheri sai ya yaya matar sarki aziz ta yi aikin da ba daidai ba sai yaya amma ita ta gaza daure har ma gari ko mata ta yi dan ta nuna musu abin da ya sa ta gaza hakuri ina fata an gane ko ta da yake taron mata wato tana tare da musu abin yanka da abinci ta kana da musu matashan kai da guri mai kyau wato aka zauna eh ta ga ya ta ga to mata kowa aka ba ta abinci ta yanka ta ci gashi nan shi kuma sa shi a gida dan da zargi ya shiga cikin gari ana so zargin ta sai a matar sarki ta yi kaza ta yi kaza ko matar minista ta yi kaza ta yi kaza wannan labarin da ya kai mata shine ta shirya wannan liyafa din ta shirya abinci amma da wuka za a yanka wukar mai kaifi shine ta sa annabi Yusuf ya ado sai da aka fara cin abinci sai ya fito ya fito ta ce sanya masa hanya kuma ta tsakanin su da wata nan ya wuce kowace mace in ta dauko abin za ta girka sai ta yanke hannunta sai ta yi ta yanka hannu tana kallon annabin Allah alaihi salatu wasalam har ya wuce bayan ya wuce kowace ta dubo hannunta jini yana zuba ya baya ba sai ta wannan zalika alladhi lam tunna bihi wannan shine wanda kuka zarge na ka zauka ce na zarge dan suna ta karshe gaba hawo ba hasana ta inna la naraha fi dhalalin mubin shine Allah ta fala ma sami az makrihin arsalat ilayhinna wa atadalla hunna muttaka wa atad kullu wahidatin wahidatin min sakinan wa qala tukhruj عليهم فلما رأينه أكبرنه فقطعنا أيديهن قلنا هذا لله ما هذا سكت وانا ما با mutum bane in haza illa malakun wannan wani mala'ika ne mai daraja Allah ya saukar sun gane kawai kan ba mutum bane suka gigirta annabi suka zalika allazi lam tunna nabi wa la qarrawatu an nafsi na ne ma sha'awa ta in ta dan adam amma ba san kaina ba fasta asama sai ya kare kansa da shi da ni da Allah kare mu gaba mutanen kirki haka nan suke ina wata an gane a shahid a karkashin wannan wato mutanen da ba na kirki ba wato wannan ita ce alama su in an ce musu wato ga abin da Allah ce kowa abu ya zo musu suna jin wa'azin da sauransu sai su dinga toshe kunnuwa dan tsoron wato ba sa son su ji abin da za a faɗa na wa'azi dan kada ya taɓa aqida su ko abin da suke kai mummuna Allah ya ce wallahu muhiqun bil kafirin lallai Allah ya kewaye da dukkan abin da kafirai suka yi munafikai sun shiga uku duk abin da kai mara kyau Allah yana gani kuma zai sa kaiya sai Allah ya ce menene malami na'am
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce ya kada albarku wato wannan haske ko walƙiyar nan da ake yi ta cikin girgizar nan da Allah ya bada misali ita dan misali ne ta ai ba hadarin bane ko Allah ya ce ya kada albarku ya khataru absarahu ka ce walƙiyar nan za ta gauce idanunsu lokacin da aka yi wani wato hasken qur'ani ka ce ya dauki su ya dauke kafin su yi imani ina ayya khudha bi sura kullama aba lahum lokacin da ya dan haska ka musu mashauhi sai su tafi ciki da sun ga wani abu da ya dace da ra'ayinsu ko fahimtar su ko suka gane a cikin alkurani sai su tafi ciki wai za a bula mai yayin da kuma suka ga abin ya dan taɓa matsayin su ko girman su ko duniyar su ko sarautar su ko mulkin su ko shehintakar su ko ɗariƙar su mu sai su tsaya kuma a gurin waƙahu sai tsaya ayi tamsilan li izaji wannan tamsili ne misali ne aka yi ma fil qur'ani min hujjaji abin da yake cikin alkurani na hujjoji na qulubuhum zakatansu wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yahibun da gaskatawar abin da in suna so suka ji za su yarda wa quhum mimma yakrahun da kuma tsayawar da suke ba su abin abin da suke ki Allah ya ce walau sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inda Allah ya so sai ya tafiyar da kunnuwan su bi ma'ana asma'ahu wato duk majiyar su gaba da sai Allah tafiyar da ita wa absarihim da idanun su aya zahira kama zahaba bil batil na koyan ko na filin da kamar kamar da ya tafi da na cikin ai kaga na cikin ne baya gani in ganin fili ne sun fi ka gani amma ba sa ganin gaskiya in ji ne na fili sun fi ka amma ba sa jin gaskiya in tunani ne na zuci na fili sun fi ka amma ba sa tunani akan gaskiya to Allah ya ce da ya so wato na filin ma irin na tsarnan ma sai ya tafi da shi ba ta ba haifar wani mutum baya ji baya gani ba babu ila zuciyar ma ba sai dai kawai bai abinci ci in yana in yana son cin abinci da ga yana bude baki shi ne abin yana son cin abinci kenan babu baya magana baya gani baya ji baya komai in an gaira tawo baki kawai kamar jariri to sai a sa ruwa ko abin ta bashi daya mana yake ya san mutum ina fatan kuma ba Allah bane to in ya ga na na tun su tsanci anan ba ya ai duk babu dama gaba daya ce daukewa shine Allah ce inda ya so sai a dauke a dauke ganin a dauke jin a dauke zuciyar a dauke tunanin ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم to da aka bar muku karfi ne ko iyawa ko dabara iko ne na Allah Allah inna Allah lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir akan dukkan komai yana da iko wa minhu idhab ma bi tafiyar da abin da aka faɗa wato Allah ya tafiyar da waɗannan abubuwan ba wani abu ne mai abun sa ba kuma ba da an zakara asnafan nasu al-arba'a sannan bayan Allah ya hul nau'o'in mutane guda hudu fi ma taqaddama cikin abin da ya gabata وما وصفهم به من الصفات التي تميز كل صنف عن صنف آخر da sifofin su da ya faɗa da sifofin nan za su bayyana kowane ɓangare daga ɗan uwansa mummuna dai an gaya mana su a ayoyi na farko kafirai an gaya mana su a ayoyi biyu na abin nan na bayan su bayan ayoyi na hudu sannan munafikai aka shigo ɓangarorin su wato aya goma sha uku amma su ma sun kasu kashi biyu dan daga masalahun wani bangaren na munafukai ne ba irin waɗancan na farko ba ne tunda an yi misalin su masalahun ka masalin saukar naran su waɗannan da akwai rabuwar alamar imani wani lokacin ya zo wani lokacin ya tafi har zuwa inda aka yi misalin su da zuwan hadari da tsawa da walƙiya da sauransu hasken imani ya shigo ya fita sai kamar za su gane su tsaya kamar za su tafi gaskiya su dawo waɗancan na farko kuma munafukan ne gaskiya wanda har in sun ga wani ma yana so ya yi imanin bangare na uku kenan suna wani ma yana son imanin hana shi suke yi suna fata an gane ko har ma suna ganin waɗanda suka yi iman da annabi Muhammadu mahaukata ne ina fata an ga za qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu wannan zallan munafikai kenan ala innahum hum subha'u walakin la ya'lamu su kuma waɗannan bangare na hudu akwai dan alamar iman to yau mun gama da su wannan gurin gaba daya bangarorin na hudu sai kai tunanin a wanne kake ana farkon insha Allah walakin insha Allah wannan yayi daidai wato wannan yayi daidai kace ana mu'minun insha Allah ana mu'minun insha Allah ni mu'mini ne Allah so to muna na farkon Allah so kamar da mala ya faɗa ba ma na biyu kafirai zalla ba ma na uku munafikai tsantsa ba na ba ma na hudu munafikan munafikai da alamu alamin imani yan makalkale dan ba nan ba tan eh ina fatan gane ko ba ma nan ba Allah tsare mu to kun ga wannan kawai ya ishe ka har a rayuwar duniya ka auna akwai wanda ga dandaban jama'a mutane sai ya koma gefe da mu dai addinin musulunci ni musulmi ne kawai eh ni musulmi ne da ba ruwan mu mu a ce wannan ahlus sunna ne wannan ne ne wannan dan izala ne wannan dan mu ni musulmi ne kawai ah je mage kenan wallahi sallahi shi wato sai mun baka suna kai ma wato ga dan izala ga ahlus sunna ga salafi ga dan tijaniya ga dan qadiriyya ga dan shi'a ga dan boko haram ga ba mu'tazile ga ga ba khawarije ga qur'aniyuna wanda ba komai sai qur'ani ga yan qalaqatu eh ga ga duka na'am ga yan hakika masu zagin annabi masu masu tattace wayan annabin jisu ina fatan ko gane ko to kai kuma sai kada ai dai musulmi ne to munafikin Allah mun san da kake ina fatan an gane ko dan kungiyar ba kungiya kenan in kana neman yan kungiyar su ne saboda haka duk kungiyar da ta zo ta kira ka bata kira ka abota wani ba bata kira ka a cikin mutuncin wani ba ka kirawo ka a girma alkurani a girma hadisin annabi da kowane suna ta kira kanta ban taba gane wannan ba sai da naji ansar babban malami Muhammad Nasir Din Albani yana ba wa wannan matashi ko malamin dan amma gurin ba matashi bane babban malami wannan na wannan ayatul qarni dan fahimta sace za ga daliban da suke sauraron ayatul qarni na ta su ba ban su da kungiya su kungiya wane da sauransu karzawi sai in kana neman mai kuskure na farko ka samu wannan ka kare je ba karzawi ba abin nan albani Muhammad Rasul Jinan yace yace ai bai yiwa dole ne sai ka jingina kanka ga wasu magabata eh dan Allah mata rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman menene laifin an jingina da Abubakar menene laifin an jingina da Umar menene laifin an jingina da Usman menene laifin an jingina da Ali ibn Abi Talib menene laifin an jingina da sahabban manzo Allah ko an jingina da tabi'ina ko an jingina da tabi tabi'ina ko an jingina da su imam malik ne ne lafina saboda haka wanda dukkan yana wannan makala makalan to sa masa aya shi ma dan kungiyar daga yau dama daga ya fara ma sai haka Allah ga ta jaka ai mun gane kar ka wata dogon ma ya mu ka gane a jaka ya mun gane shikenan in kai ka san kai dan kungiya ne kawai dan kungiyar Allah tawaka Allah sai shi ne malam yake mala ya siffanta mana ko Allah ya siffanta mana sufofin waɗannan ɓangarori guda hudu kowanne an gaya mana halinsa da yadda yake da irin yanayinsa da irin aikin da yake yi sai kuma Allah madaukakin sarki su iya mana sabon kira a nan gudun da cewa يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون to lura da akwai tambayoyi da ya kore ce wannan sabon darasi ne musashi a kansa ko wala ya ayyuhan nas kila ne zawa duniya baki daya wato a daidai wannan lokaci wato qur'ani tun da mun shigo suratul baqara kiran da nake yi dole na dole ku kowa kuma in zai zo nan ya kakkaba kunnuwansa da damuwa sai aji ta gefe daya ya zo zalla dan sauraron dan sauraron qur'ani sai da yana tambayoyin na haka zan danga yi muku ga kuna ganewa dan wasu kalmomin da fassara su kawai muke muce ba ma bayanin za iya rabbaka su a hada su a dan su da alakar da halin da mutane suke ciki wanda kuma wajibi ne qur'ani a hada shi da rayuwar mutane ina fatan kun gane saboda shi salihun li kulli zaman wa makani qur'ani ya dace da kowane zamani da guri kurda arewa gaba da yamma ko ina alqur'ani ya dace da shi a kowane zamani da da yanzu da duka nau'o'in mutane ina fatan Allah ya mana dace a zo da kunna mai kyau na sauraro a kafin ba sani ba akwai tambaya to bismillah na wallahi wannan maganganun an dade ana yin wato inda mutum zai iya ya karanta alqur'anin ya samu tsayuwar ya samu nutsuwar da kuma iyawar ya je ya gaba bule ya fi ya je ya gida ya fi ya wa masu zai iya yi to amma shin ka je ka yi a gida ya fi ya koyi a zuwa ya masallaci a tambayar da muke yi shin akwai wanda ya a masallacin ake koyi da shi shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a masallaci ake koyi da shi sahabbai sun yi a masallaci ake koyi da su tabi sun yi a masallaci ake koyi da su tabi tabi sun yi a masallaci ake koyi da su tun daga wancan lokacin na annabi har zuwa yau mutanen kirki ba su daina ba kuma ana koyi da su ba su daina ba ana koyi da su saboda haka Allah ya ga tawala tawili ne wato kullum ina jin tsoron ciwon hasada da ciwon kashi akwai wanda shi bai iya ba in wani ya iya to bari ya soki abin in ya ga hanyar suka ba ta da to sai ya samu wata hanyar da mai kamar suka sai ba suka ba kaga yanzu an ce ka je kai a gida ya fuka zo masallaci ai indirect hani ne ko ana hana ka ne amma dai ba ta hanya abili ba kar ku zo masallaci ku saboda bai iya ba ko ba zai iya yi ba shi kasala ta dame shi wani ma sai ya kita wai an zo sallar ta ba iya su zuwa sallar asuba in kwana ina sallar kuma ga zuwa sallar asuba eh wai ina dai tambaya ma in kwana ina yin sallah sannan kuma in ga zuwa sallar asuba zai yi haba da Allah in ba za ka iya ba hakura kar ka yi suka ga abin da ba za ka iya ba na gaya muku kwanaki wani malami da ya sha wato bid'ar wato ba ta hajji ta shiga ciki sai ya ce wai a wani gari an zo ana sallar tahajjud an zo sallah sai wani ya koma ya kira mata a gindin wata gada yana lalata da za a kama su na ce to zuwa nan da ya yi shi ne kuma sallar tahajjud ba ta da kyau an zo ana zuwa aikin hajji ko ba zuwa Allah ne ya wajabta ko ba ko bai wajabta ba wasu mutanen maza suna lalata ko ba su ana sata ko ba yi ana neman matan mutane ko ba yi to shi ke na sai ta aikin hajji ba shi da kyawu saboda haka irin wannan tawile tawilen duka ku rabu da su Allah ya mana dace na a so nawa inda Allah zai baka da rayuwar kuma duk shekara ka dace ne laifinka ai kowace shekara in Allah ya baka dace in baka yi sa'a ba ka samu ko sau ɗaya ma shikenan in Allah ya karba ko sau ɗaya ka samu in ka dace shikenan Allah ya mana dace ana sai a koma magana malami al-Shimawi yace fa idan qata an haddama thumma awadaha jinin idan yanke nan ya dawo musu karfe kai kwana takwas suka je su anan amma wasu kace kwana 13 kamar malamin ibiya malam da malamin sai take kwana goma sha hudu in dai yankewar da ya da dawo da ya su kwana uku kwana hudu kwana biyar ba lafaqat ayyamahu in zama malamin hadari kenan ko lafaqat ayyamahu sai ta haɗa waɗannan kwanukan da waɗancan da kwana bakwai take da ya kwana hudu ya dauke bayan kwana uku ya dawo in ya kwana ɗaya sai ta haɗa kwana biyar kenan in ya biyu sai ta haɗa kwana idan ya yi kai uku sai ta haɗa kwana na to daga nan ta ƙare kenan in ma ya ɗauke in bai ɗauke ba sai ta wanka kuma ta ci gaba sallah ta gama al'adarta amma in tsakanin yankewar da dawowarsa wato ya kai kwana goma sha hudu ko sha uku ko wani sabon jini ne daban yana fata gane sai ta kirga wani jini daban ba wancan bane wallahu ta'ala alam abin da ya kamata ya niyya niyyar kuma a zuciya ta ya ce Allahumma inni nawaitu al-ikitaba yawman wa layla aw thalathata ayyam aw asharata ayyam ba haka na ake ba a zuciya ƙuriya wato tunda na kwana goma zai yi ranar ashirin ga wata ko kuma ranar ashirin da wata wato gari ashirin da ɗaya ranar zai zo a yi sallar magariba da shi in an yi sallar magariba in na kwana goma zai ya shiga kenan ba zai fita ba sai zuwa sallar idi idan na kwana ɗaya da wuni ɗaya zai yi zai shiga bayan magariba ya kwana ya yi suwur ya wuni bayan magariba an yi sallar magariba ya koma gida ya yi intikadi idan na kwana uku zai kuma zai shiga ba zai fita ba sai bayan an yi wato sallar magariba ta kwana na uku da yake tafi sai ya fita ina fata an gane in kuma na ƙarshe zai yi sai sallar idi za ta fitar da shi wannan haka ake itikafi ni kake nan babu wata niyya da ake daura haka mai da muka faɗa amma abin da ake so yayin da mutum ya shigo itikafi ya yawaita addu'o'i tsakanin su da ubangiji wasu ce addu'a ma tafi karatun qur'ani yawa an kuma ya dauki karatun qur'ani ma wani bangare ne na addu'arsa ko lazumin sa to yi ta karatun qur'ani bangare ne na lazumi ko bangare ne na addu'o'i ko bangare na zikirinsa yanzu kamar mu da muka dauki zikirin mu shine ne shine qur'ani sai mu ta karatun qur'ani ina fatan ka gane ko to haka ake so a mutun yayi in ya shigo cikin itikadi wallahu ta'ala alam a wanda ya shiga itikafi ba a san ko wani abu ya dauke masa hankali banda ambatan Allah nan da muka yi magana kana jin karatun qur'ani ma ba a so ya yawaita ba sai dai in wanda ya dauki karatun qur'ani lazimi ne ko zikirinsa ne dinga yi yana fata ko addu'o ya dauki alqur'anin addu'a ne yana yi wannan babu laifi amma abin da ake tsakaninka da ubangiji kawai ya Allah ina son kaza ka taimake ni dan kaza ka agaza mu akan kaza ka mun gudunmawa gurin kaza ka taimake yana saboda kaza ka taimake mata na saboda kaza ka taimaki dangi na saboda kaza ka taimaki al'umma ta ka taimaki ƙasa ta Allah ka kare mu Allah ka ba mu shugabanni na ƙwarai Allah ka zaunar da mu lafiya irin waɗannan addu'o'in ake so kai ka na sanin buƙatarsa wannan dan abin da nake iya tuna na faɗi inda kai abin da kake zuciyar ka kila wato jari ne kake nema kila ƙarin girma a gurin aiki kake nema kila kuma ƙarin aure yake nema ita kuma wata kila miji take nema yana fata mai wani kuma kila kwanciyar hankali yake nema tsakaninsa da matar irin waɗannan addu'o'in ake so kar ka yi wani abu ba a san mai itikafi bai zuwa jana'iza mai itikafi bai zuwa ɗaurin aure mai itikafi bai zuwa dubiyar marar lafiya mai itikafi bai zuwa gida ya zauna bai zuwa ya ci abinci sai dai a kamar abincin masallaci in ka ga ya je gida wanka ko ko bayan gida ko fitsari zai ko wanka na dalili baya kuma zuwa gurin matarsa ina fata an gane saboda haka ana buƙatar irin waɗannan ladubban ga mai itikafi barantana kuma yanzu a ce ana itikafi ana wasan ana itikafi ana facebook ana itikafi ana twitter ana ana itikafi ana tugo duka wannan haramun ne gabaki daya ina fata an gane wanda zai yi yayi wanda kuma tugo zai yi ta tugo din sa gabar itikafi na